أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai da ake kira sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin da masa da falarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken wato haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa wato nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anan nasoshi wanda ake ganin a zahirin su kuma sun ci karo da juna wannan shine darasin mu wato kinan na 111 kinan da izinin Allah subhanahu wataala kuma muna tafiya tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah qurani Muhammad al-Amin shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihim ajma'in wa rahimallahu jami'al muslimin to za mu tashi ne akan aya wadda take akan jerin ayoyin alkur'ani dama mun haɗa littafi biyu ne muna bin jerin ayoyi shi yasa da littafi guda muke bi da zamu bi yadda kawo jerin ayoyin amma da yake littafi biyu ne sai mun dubi wace aya ce take kan jerin ayoyin alkur'ani ko tana cikin wani littafin ko tana cikin wani littafin mas'alar mu da zamu tashi akan ta mas'ala ta 440 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce man lam yastaghfirhu wanda bai nemi gafara Allah ba wa lam yatub bai tuba ba fa inna Allah yumatti'uhu mata'an hasana Allah yana iya bashi jin dadi na duniya kyakkyawa ila ajali ya zuwa ga lokacin ajalinsa ay yarzuquhu Allah zai arzita shi wa yuwassi'u alaihi Allah zai yalwata mishi hanyoyi na arziki kama qala ibn abbas kamar da ibn abbas ya faɗa aw yu'ammiru wato aw yu'ammiruhu ko ko Allah ya bashi tsawon rayuwa kama qala ibn qutayba kamar da ibn qutayba ya faɗa fama fa'idatu qawlihi ta'ala to menene fa'idar wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku thumma tubu ilaihi ku tubu zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa ga ajali abin sanya ma lokaci wato abin sanya ma suna kenan abin sanya ma lokaci domin sunan da an ka sanya masa na lokacin shi na na ƙarshe suratu hud ayata wato uku kenan malam yace kulna za mu ce qala ghairu ghairuhuma wanin su ya faɗa almata'ul hasanu jin daɗi mai kyau almashrutu bil istighfar wanda an ka sharɗanta da istighfari wa taubati da tauba huwa alhayatu fi ta'a shine za a bashi rayuwa a cikin da'ar Allah an gane ko wal qana'ati da kuma wato abin nan samun wadatar zuci wa mithlu hadha hadhihi alhaya irin wannan rayuwa innama takunu lil mustaghfir ana samun ta ne ga wanda ya gafara at-ta'ib wanda ya tuba at-taqi wanda yake mai jin tsoron Allah kidan ba ko ne irin wato rayuwa ce ake nufi jin daɗi na shari'a da kuma biyar dokokin Allah da samun natsuwa a rayuwa da wadatar zuci shine abin da ake nufi ina fata an fahimce ni wannan shine domin da yawa daga cikin abin da yake shaidan yake kwaruwan mutane sai ya nuna musu bin da'ar Allah akwai wahala misali idan mutum yana ciyar da dukiyarsa sai shaidan ya bashi tsoro Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaidan yana muku alƙawalin wato talauci idan kuna ciyar ma'ana yana tsoratar da ku da talauci wa ya amurkum bil fahsha yana umarta ku da alfasha wajen ciyar da dukiya za ga wajen gina masallaci sai a yi shekara da shekaru wajen sayan laspika ta masallaci sai a yi wata da watanni wajen samun kuɗin gina carpet wata sayan carpet ko mu ce tafi sai a yi wata da watanni abinda bai taka kara ya karya ba mutum guda zai iya yi amma wajen ababe na shagala wani wake-wake wani kwallo wani bi suka ji an fitar da biliyoyi makudan biliyoyi waɗanda Allah ɗaya san iyakarsu shi yasa duk lokacin da ka yi aikin alkhairi shaitan zai zai hana ka idan kuma aikin sharri ne sai ya sa kai ninkin ba ninkin ba tare da ka damu ba na fata an fahimta to wannan shi dai ne abin da ya kawo to kuma da malam yace an sharɗanta shi duk da yake ba a kawo sharaɗin ba sharaɗi ba yana nufin alugha ba sharaɗi na ma'ana dan da yace mashrutun nan kuma babu sharaɗi wa an istaghfiru rabbakum umurni ne da kuma jawabinsa kenan in istaghfartu in istaghf- in istaghfartum rabbakum yumatti'ukum mata'an hasana shine abin da yake so ya ce a ma'ana zai zo a sharadi dan kawai yace to nan babu sharadi ban ga sharadi ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 441 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wama min dabbatin fil ard babu wata dabba da take tafiya bisa doron ƙasa an gane ko kaifa lam yaqul kaifa lam yaqul alal ardi an gane ko me yasa Allah bai ce wa min dabbatin alal ardi ba sai ce fil ardi ma annahu ashaddu munasabatan shi yafi dacewa li tafsirin dabba ga tafsirin dabba tunda ana nufin abin da yake tafiya saman ƙasa lugatan a cikin yaren larabci fa innama fa innaha ma yadubbu ala wajhi al-ard abinda ake nufi dabba abinda ke tafiya kan bisa wato doron ƙasa malam yace kulna zamu ce fi ita fi nan bi ma'ana huna anan bi ma'ana ala ana nufin ala kama fi qawlihi ta'ala kamar da yazo cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wala usallibannakum fi juzu'in nakhli da fir'auna yace masu sihiri zan tsige ku fi juzu'in nakhli a cikin kututturen dabino yana nufin saman iccen dabino waɗansu malamai kuma sun tafi a cikin shi za a yi tsigewa irin wadda ba irin waccan ba ma'ana za a buɗe iccen dabino sannan a saka su ciki sannan a tsige su amma dai abinda waɗansu malamai suka ɗauka shine fi juzo in nakhli ala juzo in nakhli domin ana tsige mutum ne akan bishiya ko icce ba wai ana tsige shi a can ciki ba wallahu ta'ala alam wa qawluhu ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala inji mallan am lahum sullamun yastami'una fi shin kafirai suna da tsauni tsani ne ko tsamne wanda suke tattakawa su sauraro bayani na gaibi ko tauhid na abinda na wahayi fihi ainan bi ma'ana alaihi kenan shine abinda malaike sun yace am lahum sullamun yastami'una alaihi domin ana nufin hawa akan tsauni ba wai ana nufin cikin tsauni ba malam yace asani abu na biyu anna lafzata fi ita kalima ta fi da an kai amfani da ita ne an ce lafza ba ana nufin a larabce ba wai ana nufin a cikin ilimin nahu wajen tana matsayin harafi na a larabce ake nufi matsayin lafazi take a ammu wa ashmalu kalima ta fi a wannan wurin ta fi zamantowa ta haɗe ma'ana an gane ko a ammu ta fi haɗewa wa ashmalu kuma ta fi wato yalwatawa ta haɗe komai da komai li'annaha tatanawalu kulla dabbatin ala wajhi al-ard domin ta shafi dukkan dabbar da take tafiya bisa doron ƙasa an gane ko wa kulla dabbatin fi batin ardi da kuma dukkan dabba da take tafiya can cikin ƙasa can ciki domin wasu dabbobi ba bisa doron ƙasa suke rayuwa ba can cikin ƙasa ne suke rayuwa bi khilafi ala sabanin kalima ta ala idan an kawo ta to zaka iske kenan wanda ke saman ƙasa ɗai abin ya shafa wannan shi ne bayanin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya amma bai hana mu dan ƙara da waɗansu wato bayanai a ƙarƙashin wannan shine cewa da anka ce wa ma min dabbatin fil ardi ana iya hankalta a cikin ƙasa saboda in an hankalta ma sama rufi ce game da ƙasa waje alna sama a saqfan mahfuza to sai zama to kamar ita ƙasar rufe take duk da yake a ilimin na bincike suna ganin ƙasa tana rufe ne da iska an gane ko al-ghilaful jawi ƙasa tana akwai iskan da Allah ya sa ya rufe ƙasa kenan wannan iskan sai a ce fil ardi domin iskan ya rufe kasa ko mu ce sama ta rufe kasa to sai a ce fil ardi a cikin kasa kenan ya hankalta mu sama da kasa kamar matsayin rufi ne sai a ce ciki ne muke ina fata an fahimta ya hankalta mu ana tafiya sai a ce alal ardi ko ko ya hankalta mu dabba take can cikin kasa sai a ce fil ardi to ya an faɗi wadda take rayuwa a can cikin kasa to in Allah ya bata arzikinta da take ci to ina ma ga wadda take rayuwa saman kasa wadda ma akwai arziki wanda muke gani kenan sai zamanto ita min babu aula in mun ɗauki wannan fassara ɗin wannan abin da za mu faɗa kenan sannan malam yake cewa a mas'ala ta 442 fa in ƙila idan aka ce kaifa khassa dabbata ya an kai Allah keɓance dabba bi zikri damanin riski ya ce ya yi mata lamunin arzikin da za ta ci an gane ko wattairu kazalika shi ma tsuntsu ai haka ne rizquhu ala Allah ta'ala arzikin tsuntsaye ai na ga Allah wa huwa ghairu dabba shi kuma ba dabba bane bi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a bisa doron kasa wala ta'irin ko tsuntsu ya tsiru bi janahihi wanda yake fira da fikafikansa shi ma tsuntsu yana tafiya akan kasa amma nan a hankalta ma shi yana iya tashi ne ya rabu da kasa ya yi lokaci sannan ya dawo musamman akwai wasu tsuntsaye da ake gani suna jimawa watanni ma bisa wato sararin samaniya ba su sabko ba wanda za a ganin kamar wata shida ko wata uku da ake ganin ba sa abin nan wanda kuma wasu suna ganin cewa Allah ya halitta musu kwakwalwa biyu ne waɗannan tsuntsayen ɗaya idan suka tashi sama suna iya su rinka aiki da ɗaya sai su gudan idan tagaji sai su yi amfani da kwakwalwa ɗaya su aji ɗaya wato idan sun liƙe idon su ɗaya sai zama wato kwakwalwa da ke wannan ɓangaren za ta daina aiki ko kuma a kwakwalwar za su daina aiki da sai su fara amfani da wannan idan suka yi amfani da ita sai su yasa sai su yi wata shida ba sa gajiya domin wannan kwakwalwar in ta huta sai su tada wannan wannan ba abin mamaki bane ga Allah subhanahu wataala duk da dan adam zaga yayi jirgin sama yana da injin biyu in mai injin biyu ne wannan yana aiki idan wannan ya samu matsala sai wannan don jirgi ka'ida ba za a yi masa injin ɗaya ba idan mai aiki da injin biyu ne to hudu za a yi masa saboda in biyu din sun sami matsala sai a tada biyu idan kuma mai aiki da injin ɗaya ne sai a yi masa injin biyu idan ɗin ya tsaya sai a tada wannan har a je a gyara ba ku da labari domin idan ya zamanto jirgi yana da injin ɗaya ko ko mai biyu ne kuma biyu ne kawai yake da su to idan suka samu matsala ya za a yi shi yasa so da dama jirgi zai samu matsala a sama a kashe waɗancan injinan ɗin koko su tsaya a tada waɗansu a cigaba da tafiya ba kusan ma abin da ake ba a gyara jirgin a cigaba da tafiya to idan ɗan adam ya samu irin wannan tunanin ya za a yi a ce shi Allah subhanahu wataala ba zai yi wannan ba don haka ya kamata a yi hattara in ka wani ce ƙarya ne ya za a yi a samu tsuntsu mai kwakwalwa biyu a'a ya khluqu ma sha Allah ya ce yana halitta abin da ya ga dama ba kai ne zaka tsara ma Allah ba yadda zai zai zai yin halitta wallahu ta'ala a'lam malam yace kulna zamu ce inna ma khassa dabbata abin da yasa Allah ya kebance dabba bi zikri da ambato li anna dawaba domin abin da yake tafiya bisa doron kasa akthar min at-tuyuri adadan yafi wato tsuntsaye kenan adadi mai yawa kenan ko in an ciyar da mai yawa kadan ma za a iya ciyar da shi shine tsuntsun kenan wa fiha ma huwa akbaru jussatan min kulli fardin min afrad at-tayri zaka iske kuma cikin masu dabbobin za a samu wanda yafi wato tsuntsaye girman jiki an gane ko dukkan tsuntsaye dai malam ya ce to amma dai ba za mu iya cewa dukkan tsuntsaye tunda ba mu san iya tsuntsayen da Allah halitta ba an gane ko kalfili wato kamar giwa an gane ko tafi tsuntsaye da dama girma ba mu sani ba dukkan tsuntsayen da Allah halitta ko ko dai mu ce mafi yawancin su walhut da kuma wato alhut kifi kenan ko mu ce kihi cikin kifaye su ma bisa ƙasa suke rayuwa tun da ruwan bisa doron ƙasa suke kawai ce to an ce fil ardi amma ai su tsuntsaye bisa ruwa suke rayuwa a'a ruwan suna saman ƙasa kuma nan ne suke rayuwa an hankalta mu da ruwan kansu da tsuntsun yake rayuwa a saman su bisa doron ƙasa suke kuma tsuntsun yana iya zuwa can ƙasa ya zauna malam yace to fa yakunu ahwaja ila rizqi kenan sai ya zamanto shi abin da yake bisa doron ƙasa shi yafi buƙatuwa zuwa ga arziki falizalika khassahu bizikri shi yasa Allah ya kebance shi da ambato shi abin da yake rayuwa bisa doron kasa wato ba tare da siya faɗi tsuntsu ba tare da cewa ko Allah shi ke arzitar da komai hadisi da zo da sayyidina Umar radiyallahu anhu cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kuna dogara ga Allah irin yadda cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kuma yadda ake arzita tsuntsu sai ce taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsun nan yana fita da safe taghdu kenan yana yin sammako khimasan wato da yunwa cikin sa babu komi fama da turrafi makhmasatin wa taruhu bitanan tana dawowa cikin ta a cike daga albatanuna kenan ciki ya cika taf to amma wannan ba shi ne tawakkuli ba kawai kai zaman ka baka aiki domin an ce taghdu tana fita kaga wani za ta fita ta je ba za ta dawo ba ma an kashe ta haka dan adam zai iya zuwa neman abinci ya mutu kenan tawakkali shine ka nemi sabubban da Allah ya ce ka nemi arziki sai Allah ya baka dan kakka je kai zaune ka ci a yanci in ka dogara ga Allah Allah zai baka arziki ko da a gidanka ne a ba haka ake nufi ba akwai sabubba da ake bi eh kuma ko da kai dan kasuwa ne an kawo maka kuɗi a gidanka ai akwai kayan da kake bayarwa to kaga wannan ba yana nuna cewa ba a gidanka Allah kama arziki ba tare da kai wani wahala ba don in haka ne da kowa sai aka masa arziki a gidansu ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to malam yaji gaba a mas'ala ta gaba yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce illa ala Allah rizquha akan Allah ne arzikin ta yake yace wa ala lil wujubi ita ko ala in ta zo tana nufin wajibci shi yasa wallahu ta'ala la yajibu alaihi shay'un shi ko Allah babu abin da yake wajibta akan sa wa inna ma yarzuquha Allah yana arzita halittunsa tafaddulan wato falala ce daga amin minhu daga Allah wa karaman kuma da mutuntawa Allah ya ga dama ne yayi ba ci da su bane akan sa ina fata an fahimce ni malam yace kulna zamu ce ala ita kalima ta ala huna anan bi ma'ana min an gane ko tana da ma'anan min kenan min Allah rizquha arzikinta daga wajen Allah yake كما في قوله تعالى كما يذو أو الله سبحانه وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون متاني ما مطففين الويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وأن إذا اكتالوا على الناس كاغا إذا سكا auna daga suka auno auno daga mutane ma'ana in za su za su saya su su auna don su sayar kenan sai abin da yastawfun sai su cika suratul mutaffifin aya ta biyu waɗansu malamai suka ce na ala bi ma'ana min kenan alladhina idza iktalu minan nasi ko kuma na an ce ala saboda nan kai ne kake son ka hausa man wanda za ka yi to min kai kake son ka ciri ba sai an kai amfani da ala ko kuma shi addalin da yasa ba a yi amfani da min ba an kai amfani da ala anan mai so ya koma cikin tafsirai zai ƙara ganin bayani na daban-daban a ƙarƙashin wannan aya الثاني نبي أنه ذكره بصيغة الوجوب Allah ya faɗi wannan da siga ta wajabci li yahsula lil abdi dan ya zo gabawa dan ya tabbata gabawa ziyadatu sukunin samun ƙarin natsuwa wa tuma'ninatin da kwanciyar hankali fi husulihi na samun arziki in an ce Allah ya yi lamunin abu ai shikenan magana ta ƙare ba irin lamunin dan adam na ba wanda zai ce maka eh haka nan na eh insha Allah insha Allah da ka daga ya mance da wannan magana to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba shi yasa ya amfani da Allah to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo to amma kafin mu je mu ci gaba da bayani akwai mas'aloli da kamata mu dan ƙara kamar yadda muka saba abu na farko shine cewa malamai suna cewa kamar yan an ce ala abu ya yana sama to Allah subhanahu ta'ala ba wani abu saman sa shi yasa ganin fa tawakkalu fa ala Allah tawakkalu ku dogara ga Allah ba a ce ku dogara sama Allah domin malaman lugha suke cewa la yajuzu al-isti'la ala Allah haqiqatan wala majazan wato bai halatta ba a ce wani abu yana saman ubangiji ko cikin hakika ko cikin majazi ka ce a'a in an kaddata shi ma a majazan ne an ka faɗe shi amma dai ba hakikatan ba ko majazi ba a ce wani abu yana saman Allah Allah wa anta zahiru kamar da cikin hadisi na Abu Huraira cikin sahih Muslim fa laysa fawqaka shay ba wani abu da yake saman Allah ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan kuma ya kamata mutum ya koma ya san ma'ana harafi ko ma'ana nawa yake ɗauka don ya fahimta da abu na gaba na zan kara shine cewa da an ka ce ala tufidu alwujub shi yasa zaka Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaga alal mauludi an dora mishi akan sa alaihi kama abin da yake akan shi ne to anan kuma wadansu malamai suke cewa shi yasa idan masdar ya zo da raf'a to yana nufin wajibci amma idan ya zo da nasba baya nufin wajibci shi yasa za ku ga misali Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بيتي فاتباعا با domin idan aka yafe suka ce fattiba'un wadansu malamai suka ce to kenan wajibi ne a bada diya an gane ko idan yan wasu suka ce sun yafe sai wadansu malamai suka ce to nan fattiba'un a tunda in sun ce sai an ba su diya ai ba su diya wajibi ne to amma kuma yin kisasi ba wajibi bane to kuma an ce an wajabta shi sai an kace an wajabta shi idan yan uwa ba su yafi ba dan ka a ce ku ka ce an ce dole ne sai an kashe wannan da dai kenan na biyu zaka ga misali a qira'a ta abin nan walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj idan muka duba imam hafs ya karanta wato wasiyatan li azwajihim an gane ko wanda kuma imamu ibn amir shi ma ya karanta wasiyatan li azwajim a takaice dai sai malaman tafsiri suka yi sabani to nan qira'a ce ta zo wasiyatun li azwajihim wanda sun karanta da dhamma kenan kamar abin yana matsayin wajibi wasiyatun li azwajihim kenan da idda ta shekara ita na matsayin wajibi to amma tunda in mun ce in ya zo da raf'a yana nufin wajibci to wasiyatan li azwajihim shi ko ya zama wayar da shi tunda nan akwai wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj an gane ko idan muka duba imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu shu'ba da imamu al-kisai da imamu yaqub da imamu khalaf al-ashir sun karanta wasiyatun li azwajihim an gane ko kinan sai zamanto mubtada'un ne an gane ko an kace wasiyatun li azwajihim sai zama to matsayin mubtada amma an ce wasiyatan li azwajihim kenan sai zama to maf'uli ne mutlaq li yusu wasiyatan to anan kenan idan muka dibi kamar qira'a ta Hafs an gane ko da kuma qira'a ta Ibn Amir da kuma Abu Amr Ibn al-Ala da sun karanta wato wasiyatan kuma an ce duk inda zo da raf'a yana nufin wajibi to wagga qira'a ce bi wagga ta zo da raf'a wagga ta zo da nasba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a nan wasiyatan wato yana matsayin kenan ba wajibi ba kenan sai zamanto kamar daga baya daga baya daga baya an shafe wannan hukunci waɗansu malamai suka ce a'a ba a shafe hukuncin ba amma dai an bar shi a matsayin zaɓi kamar yadda Sheikh Ibn Uthaymeen yake tafi cewa ayar ba a shafe hukuncin ta ba amma dai daga baya bayan Allah ya kawo wata hudu da kwana goma ya bar mamaci zaɓi idan ta ga dama wato ta yi shekara ɗaya in ta ga dama ta yi wata hudu da kwana goma to a takaice dai ko da mun ce in dai an yi aiki da wannan aya ina fata an fahimta tunda an ci tsaya shekara ɗaya daga baya aka dawo aka ce wata hudu kwana goma to zance mafi inganci na ne aka yi domin mi domin an kayyade lokacin ne bayan an yi aiki da shi kenan sai zaman to kamar an shafe wancan hukuncin ne inda ba a yi aiki da shi bane da sai a ce to an ba da zaɓi ne daga baya to kuma wannan ayoyin guda biyu ne a cikin alkur'ani waɗanda suke da muhimmanci wajen fahimtar su zaka iske ayar da ta shafe ita ce ta gabata a cikin karatu sannan ayar da aka shafe ita ce ta zo baya to a cikin alkur'ani aya biyu ne kawai adda wannan siga wagga aya ta idda wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan abin nan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ita aka fara karantawa da ta shafin sannan aka zo aka karanta wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim to cikin qur'ani waɗansu malamai suka ce irin wannan guda ne ma kacal wannan aya ta idda ita kadai ce aka samu da wannan wadda ta shafe ta gabata domin sauka alkur'ani daban sannan kuma jeranta ayoyin alkur'ani daban waɗansu malamai suka ce a akwai aya ta biyu a cikin suratul ahzab ita ce aya tsakanin ta halatta ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarin aure da haramta mishi kenan aya da ta zo ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna har zuwa ƙarshen aya da aya da ta ce la yahillu laka nisa'u min ba'du ko la tahillu laka nisa'u a qira'ata abu amr wato da imam yaqub sun karanta la tahillu laka nisa to dama la tahillu lafazi na mata ai ta'un ne kuma la tahillu na an kan hankalta ma wato lafazin shi na mata ne ta'un la yahillu kuma an hankalce shi a matsayin jam'i jam'i kuma wani lokaci an ga dama sai a shafi mishi ta'un a matsayin jama'a kenan wato an hankalta ma jama'a ce ake nufi wa qala niswatun fil madina ba a ce wa qalat niswatun fil madina ba to anan dai a takaice waɗansu malamai suka ce ayar da ta halatta ita ake fara karantawa kuma ita ce ta shafe ayar da ta haramta duk da waɗansu malamai sun tafi cewa a'a ayar da ta halatta ita ce ta fara sannan ayar da ta sauka ƙarshe ita ce ayar da ta haramta shi yasa malamai suka yi sabani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da damar da zai ƙara aure ko bai da damar da zai ƙara aure kafin ya mutu wasu suka ce a'a an haramta mishi ya ƙara aure shi ita ce ayar ta ƙarshe wasu suka ce a'a an halatta amma dai bai ƙara ba to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce shi sai dai kuma abu wanda zan ƙara a ƙarshen waɗannan ayoyin guda biyu na idda shine labari aka bayar amma umurni ne domin da an kace walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna kaga labari ake bayarwa waɗanda suka mutu daga cikin ku suka bar mata za su zauna wata hudu da kwana goma da wacce wadda tace wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim li yusu wasiyatan kinan ko kuma wasiyatun li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj aw taqra'a sai waɗansu malamai suka ce labari ake bayar amma umarni ne kenan nan wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan li yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra su zauna wata hudu da kwana goma idan mazajen su sun mutu amma banda mace mai ciki domin ita mai ciki dole sai in ta haihu domin idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki daya in ta wata hudu da kwana goma ai akwai ciki tare da ita kenan ba a cewa idda ta kare sai in ta haihu kan wani ya fake bayan wannan ya je ya aikata banna to wannan abu da nake son na kara kenan karkashin wajen aladin da ake nuna tana nufin wujubi shi yasa suka ce masdar in ya zama yana da dhamma yana nufin wajibci in ya zama yana da nasba yana nufin ba wajibi ba malamai suka ce to a'a yana nufin wajibi tunda yana da raf'a an gane ko a wani wuri kuma yana iya zuwa wato ba wajibi ba waɗansu malamai suka ce a'a shi fattiba'un bil da anka ce wasiyatun nan yana nuna wajibi ne amma da aka shafe hukuncin kenan ishara ce Allah yake yi wannan hukuncin da qira'a ta fatha wasiyatan za a shafe wannan hukuncin ya kasance an tashi akan wannan maganganu ne na malamai da suka kawo wallahu ta'ala a'lam sai abu na gaba wanda zamu ƙara karkashin wannan aya da inda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu ta dabba a bisa doron kasa akwai sabani shin dabba bisa doron kasa ne kawai akwai ta ko ko dai a'a har a sama akwai dabba waɗansu malamai sun tafi cewa har a sama akwai dabba dan Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba a cikin suratu wato ashura kaga da Allah ce min ayati suna daga dalilan da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ardi halittar samai da kasai don ba su suka halicci kansu ba wa ma wasa fihi ma min dabba da abin da Allah ya yada a cikin su na dabba kaga fihi ma ad-dabiri na komawa bai ce fihinna ba to min ya ce samai da kasai to ya kamata ya ce fihinna an gane ko sai an kace ya ce da ya ce fihi ma ai fi jinsihi ma ake nufi jinsin samai da jinsin kasai domin shi na kuma zuwa gare su to amma kuma shi a cikin sama akwai dabba shi yasa wadansu malamai suka ce nan fihi ma ai fi hana ake nufi na ana nufin cikin wato kasai ake nufi tunda kasa guda bakwai ne to nan cikin kasai ake nufi fi ha kenan wanda suka ce malamai suka ce a'a fihi ma zahiri ne sammai da kasai ake nufi sai nuna kenan cewa har cikin sama wato akwai dabba to wannan kenan sai abu da ya ce kenan fil ardi in mun ce babu dabba sai bisa doron kasa sai zaman to mamin dabbatin fil ardi ta akidi na don ba a samun dabba sai bisa doron kasa ko kuma in muka ce mamin dabbatin fil ardi in mun ce akwai dabba a sama sai zaman to nan yana magana ne akan dabbobi na kasa ba ta akidi na ba domin akwai na sama amma ba ma ganin su ina fata ana fahimta ta to kuma da yace wala ta irin ya tsiru bi janahi babu tsuntsun da yake wato hira ko fira da fikafikansa ko hikahikansa to ai da ma tsuntsu baya fira in ba da kai ba nan dan saboda ai ta'kidi na shi ma ta'kidi na kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ya kun kun kai imani idan kun kai mu'amala ta bashi da bashi kaga bidainin kin nan ta'kidi na domin idza tadayantum ai in kai mu'amala ta bashi an san bashi ya shigo ciki wala ta'irin ya tsiru babu tsuntsun da yake fira bi janahi ai babu da ma tsuntsun da yake yin fira in ba da fikafikansa ba sai dai don a nuna mana hikimar da suke cikin fikafikan nan gashi na an kai ana kira jirgin sama da sauran irin tarmamun dan adam da abin da yake fira na'urori masu tashi a sama sannan kuma misali fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kalma azaba ta tabbata ga wanda suke rubuta littafi bi aydihim da hannayensu dama ba a rubutu sai da mi sai da hannu suka ce me yasa aka kawo nan bi aydihim din saboda a nuna maka mutun shi sai makansa halaka da hannayensa wa man yaktumuha to wannan dai a takaice abinda ake son a ce dai a gurguji takidi ne ko kuma bayan takidin kuma a nuna hikimar da ta sa abin wato da abin da ake aikata abin to wannan kenan to sai abu da ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan na ƙarshe shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato illa ala Allah rizquha arzikinta yana akan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya dora makansa domin babu wanda sai wajibta ma Allah wani abu ka duba cikin littafin al-itqan fi ulum al-Qur'an na Imam Suyuti na adawatu tafsir da zaka ga ya kawo kowane harafi da zuciya al-Qur'ani da ma'anar da yake dauka dan ka san ma'anarsa da kuma abin da yake dauka to sai a nan akwai shubha da turawa suke kawowa sai su ce an ce awa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba face ga Allah ne arzikin ta yake alhali sai ga musamman wani baturi sai rubuta makala abin nan yanzu yakin da ake yi a Saudiya da Yaman ai ga yan Saudiya ga yan Yaman nan suna mutuwa da yunwa kuma ga yaƙi yaƙi da ake yi misali a kasashen duniya daban-daban a Afirka ne a kasashen Larabawa ne a kasashen Turawa ne sannan kuma ga dabbobi zaka iske a daji an yi fari ba a yi ruwa ba sun mutu gashi nan dai to kuma an ce arzikin su yana a wajen Allah to shine suke suke son su kawo shubha to wai ina na arzikin yake gashi kuma mutane da dabbobi saura suna mutuwa da yunwa to kaga wannan shubha ce wanda ya kamata musulmi mu tashi wajen sanin yadda ya kamata mu ba su amsa amsa kamar yadda malamai suke cewa shine cewa na farko da an ka ce arzikin suna wajen Allah Allah ya kaddara musu mutuwa idan kaga sun mutu arzikin da Allah ya kaddara musu ya kare ni lokacin mutuwar su yayi shi yasa ba wani arzikin su da ya saura a wajen Allah wannan da farko kenan abu na biyu illa ala Allah rizquha to yana ya to yanzu mun ji wanda ya mutu an kaddara mishi mutuwa to wanda addarai kuma yana cikin jin yunwa fa shi kuma ina arzikin nashi yake ina fata an fahimta kaga wannan wata hanya ce kuma wani maslak ne wanda za a shiga na banna sai a ce da su a babu matsala arzikin Allah ya halitta musu shi amma bannan dan adam sabon da dan adam yake yi wani lokaci shi yake sawa a dauke ruwa an gare ko kenan Allah zai ba da arziki da sharuɗa to amma sai aka saba ma sharuɗan sa shikenan yayi masahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin za su ci yaƙi na Uhud amma sai suka saba alƙawali da suka saba alƙawali kuma shi ko sai Allah ya abin ga domin inda bu saba alƙawali bane Allah ce wala qad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahsunahum bi idnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kaga Allah ya musu alƙawali suna karkashe kafin rai amma hatta idha fashiltum an gane ko wala qad sadaqakumullahu wala qad wala qad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahsunahum bi idnihi hatta idha fashiltum sai lokacin da kuka ragwance ai to yanzu kun canza alƙawali sannan kuka yi jayayya kuka yi kaza kuka yi kaza to shi yasa sai aka samu canji to ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wato wannan kenan sannan kuma daga ciki ya kamata mu fahimci cewa da an ka ce arzikin su yana wajen Allah ko da misali an samu wanda yake cikin jin yunwa Allah ya ce ka tashi kai aiki kai noma ka ki to kaga yanzu kuma taghdu khimasan wa taruhu bitana duk da tsuntsayen da anka ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqu at-tayr ai an ce taghdu tsuntsun yana fita ba wai an ce yana zaune na ba kuma ya je ya dawo in Allah ya bashi ikon dawowa din to kaga kai kai zaune ka ki noma kuma kana son arzikin noman abinci ya iske ka hali ba haka Allah ya ce ba in an saukar da ruwa a je ayi aiki sai irin dazuzzukan da dama akwai wani nau'i na abinci na ƴaƴan itace da suke fita su kuma waɗannan in sun fita su yi amfani da su to kaka ka ƙi yin noma ka ƙi yin kaza ka ƙi yin kaza kuma kana cewa illa ala Allah rizquha sannan kuma daga cikin raddin da ake yi musu shine cewa to ai arzikin tana yiwa akwai shi ko bata shi aka yi ko ko ɗauke shi aka yi abinda tura ba su son a tattauna akan shi kenan yanzu yana yiwa a zo a is a yi yaƙi wurin da gwamnati take ajiye abinci da talakawa a je a yi bombin ɗinsa a sakan masa bama bamai kaga ashe Allah ya bada abincin amma wani wani dan ta'adda ne ya zo ya bata wannan abincin ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma a'a tana yiwa Allah ya bada abincin amma an zo an saka wasu chemical waɗanda za a bata abincin ko cikin iska ko cikin ruwa irin yadda ake makasashen da ba su gaba ba kaga ashe arzikin Allah ya bada shi wani dan ta'adda ne na duniya wanda ke sawar guba a cikin iska da sauran abubuwa shi ko kuma ya kyankyashe ya sawo nau'i na fara ta zo ta kyankyashe cikin kasashen mutane saboda ta je ta canja abincin su to kaga wannan duka ya kamata ko kuma mutane sun saba ma Allah an hana su abinci fir'auna an hana shi abinci wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin an hana su abinci don mi don saboda mi saboda sun saba ma Allah subhanahu wataala to duka irin waɗannan abubuwan ba a hankalta musu sannan bayan wannan kuma akwai wani a to shi da yake zancen misali kasar Yaman akwai yaƙe-yaƙe a to kasar Yaman akwai yaƙe-yaƙe waye sai da makaman da ake can ana yaƙi ana kashe waɗannan yaran waye sai da makamai ana yaƙi an ka kasa noman abincin da za a ci sannan kuma idan muka ɗauka ƙasashen larabawa da na ƙasashen afirka da ake ɗauka arzikinsu muna da arzikin da idan da za mu amfana da shi mu je mu sayar kayan mu mu dawo da su mu ci gaba da ayyukanmu ba mu da talauci bi iznillah to amma an zo an sace arzikin na ƙasa an hana a amfana da shi sai a ɗebo abin nan a sayar da abu cikin ɗari a baka uku ko biyu ko ɗaya sauran kuma shi wancan ya aji makansa to kaga wannan ina zancen arzikin arzikin na kasashen Afirka da kasashen Larabawa ai yana can wajen ku ku ne kuka sace shi ba ku son a yi irin wannan bayanin din ina fata an fahimci ni kenan illa ala Allah rizquha akwai arzikin amma akwai barayin sa musamman manya manyan kasashe barayin arzikin na kasashe waɗanda ba su ci gaba ba da kuma misali zaka iske wani dan Afirka ko wani dan kasashen dan kasashen Larabawa an bashi jagoranci ya ɗauki dukiyar mutum miliyan goma ya je ya ajiye makansa kaga ashe suna da arzikin su amma wani mutum ne yayi ba bakeri wani sai ɗauki ma arzikin mutum miliyan ɗari ma ya je ya ajiye ma kansa to ka gani ashe suna da arzikin su wani ne je yayi babakiri wani kuma Allah ya bashi arzikin amma ya tozatar da arzikin sa ya je yayi noma ya samu da mai dubu amma ya je yayi cashe ta da mai ɗari tara kaga Allah ya bashi arziki amma kuma yayi banna ko kuma an yi abinci an je yanzu ana ta sakin mata babu kai da babu dalili ana ta buge dan ma ana aurewa zawairu ko kuma mutum ya yi dame dubu ya je ya buge dame ɗari shida ya yi ma yarsa kayan ɗaki maimakon ya buge dame ɗari biyu bar sauran sai ya je ya buge ko kuma mutum ya yi dame ɗari dubu ya je ya ɗauki dame ɗari bakwai zuwa ɗari takwas ya sayar a arha ya dawo sauran wanda ya saura ya cinye kuma ya je yana sayan shi da tsada to kaga wannan Allah ya bashi arzikin tozartawa ne yayi dan haka akwai magana mai yawa ƙarƙashin wannan illa alallahi rizquha ma'ana kada a ɓoye Allah subhanahu ta'ala ba ya gajiya bane don ya ba mutane arziki duk komai da komai Allah subhanahu ta'ala yake ɗauke wato da shi ba wai dabba ba ma dukkan komai Allah subhanahu ta'ala shi yake arzitar da su don Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu ni'imar da za ta zo face daga wajen Allah ne Allah kuma ba ya kasa ɗaukar nauyin halittunsa ba to amma banna ce akwai karkashin irin waɗannan abubuwa sai zamanto wato ana ɓoye hakikanin al'amari bannar da take faruwa sai dai mu fatan Allah subhanahu ta'ala wato ya yi mana mai kyau to da haka dai a takaice har da almubazzaranci yana daga cikin abubuwan da ke kawo irin waɗannan matsaloli da cace-cace da aka yi na damma da kuma gayya ta kiɗi ta shaidanci da aka yi a yi wasa da abinci ko kuma wajen biki a je abincin da bai dace ba a yi wasa da shi sai a yi abincin da za a bari har ya bushe har dabbobi su ci saura ya lalace ba a amfana da shi ba daga baya kuma a dawo ana neman wato wani abinci da haka irin wannan shubuhohi za a faɗa ma wanda bai san bai fahimci addini bane a zo a yi wasa da hankalinsa wallahu ta'ala alam ko kuma wanda bai hankalta mu shubha ba to wannan shi ne za mu dan cewa karkashin wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai mu je mas'ala ta 444 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya ake Allah ce li yabluwakum Allah yayi don ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala wani ne fi kyautata aiki an gane ko هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أنقالكم تو والخطاب عام للمؤمنين والكافرين da an kace Allah zai jarrabe ku mafi ya ga mafi kyawun aiki khitabun ni'amun lil mu'minina ya shafi mu'minai wal kafirin da kafirai فإنه امتحن الفريقين ألا يا جربي wato jama'a biyu ta muminai da ta kafirai kenan bil amri bi ta'a ya umarce su da da'a wan nahyi anil ma'siya kuma da hani daga sabo wa a'malul mu'minina ayyukan muminai hiya allati tatafawatu su ne suke samun fifiko a junan su ila ahsan wa ahsan a samu mafi kyau mafi kyau fa amma a'malul fariqaini an gane ko amma ayyukan jama'a guda biyu fatafawutuha to fifikon su ila husnin wa qabih zuwa ga hasanun ko husnin kenan kyawu ne wa qabihin da mummuna wai abinda malam yake so ya ce anan su muminnai in an hankalta ma ayyukan su ana samun mai kyau ana samun mafi kyau to amma in an ka hankalta ma su muminnai gaba ɗai su ne adda aiki mai kyau su kafirai ba su da ma aiki mai kyau to kenan an kace li yabluwakum da muminne da kafirai ai su kafirai ba su da ma aiki mai kyau balle ma sai har a kamanta shi an gane ko da wato mummuna a ce nasu yana da kyau na muminne yafi kyau to ya za yi kuma a ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala to malin yace kulna zamu ce qauluhu ta'ala fadar Allah li yabluwakum amun urida bihi khusus nan ana nufin dukkan mutane amma urida bihi khusus amun ya haɗe kowa da kowa urida bihi khas amma sashi ake nufi وهو المؤمنون سوني واتو الخاص كن شيني المؤمنون كنن بيتي وهم المؤمنون دومين yana magana ne da lafazin alkhas sune mu'minai tashrifan lahum dan Allah ya girmama su wa takhsisan kuma ya kebance su fa sahha sai ya inganta qawluhu ahsanu amala mafi kyawu to wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wannan aya to amma duk da haka akwai waɗansu mas'aloli da suke da alaƙa da wannan dole za mu yi haƙuri mu ga mun dan faɗi wani abu daga cikin su shine cewa nan da anka ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala mafi kyawun aiki nan ko mutum ana ganin cikin ayyukansa ko cikin muminai akwai mafi kyawun aiki akwai mai kyau wannan babu matsala to don haka idan aka kalli musulmin kansu ayyukansu ba ɗaya bane to sannan kuma su kafin ran ba in an kamanta su da muminai ne ake samun mai kyau da kuma wanda yake mara kyau amma ko da aikin kafirai wato mara kyau ne duk kafirai aikin su wanda bai da kyau ne to muminnai cikin su akwai mai kyau cikin muminnai akwai wanda kuma an mafi kyau to kenan kaga ahsanu amalan sai an samu wanda aikin sa mummuna ne jama'ar da aikin ta mummuna ne a samu jama'ar da aikin ta mai kyau ne a samu jama'ar da aikin ta mafi kyau ne don haka nan babu wani matsala a wannan ko kuma a ahsanu amala cikin kowanne mutane za a samu cikin aikinka akwai inda ka fi ka zo da mafi kyawu akwai inda ka zo da mai kyau shikenan babu matsala a cikin wannan shubha da malam ya kawo to amma dai akwai abubuwa da kamata mu ƙara a nan waɗanda wani lokacin suna ɗan bijirowa ذاك اسكن الله سبحانه وتعالى تي وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا mai hadda alkur'ani ya hatara akwai irin wannan a cikin suratul mulk tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur ay hatara to nan da an kace Allah zai jarraba to Allah bai sani bane zai yin jarrabawa zaka iske wasu ayoyi suna da irin wannan siga din an gane ko li kuma Allah zai jarabe ku to in an ce za a jaraba to Allah bai sani bane a a jarabawa nan irin ya bayyana a fili a gani amma Allah ya sani shi yasa irin waɗannan ayoyin ba a fassara su da Allah zai yin jarabawa dan bai sani ba a a kai ne zaka yin jarabawa dan baka sani ba thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada ko ba haka ba وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ذاك ودنا بسنا من الله ينك أرسام إلمي با وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وليبتلي الله ما في صدوركم الله يجرب أبنك يتكن زكاتنكو وليمحص ما في قلوبكم يتاتي أبنك يتكن زكاتنكو والله عليم بذات الصدور الله مسنين أبنك زكاتنكم سأشيبا كار إلميني الله سبحانه وتعالى ذيبا ina fata an fahimta to da haka wannan sai a yi hatara waɗannan ayoyin sai abu na gaba a ƙarƙashin wannan aya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga Allah ya ce ya halicci sammai da kasai don ya jarrabe ku wanda an mafi kyautata aiki a wani lokacin kuma sai ya ce ya halicci sammai da kasai dan gaskiya wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqqi ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya ko don gaskiya wali tujza kullu nafsin bima kasabat don kuma a sakan kama kowace ne da abin da ta aikata to kaga nan nan ya ce liyabluwakum wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu al ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku can kuma yace ya halice su don gaskiya ko kuma ya halice su don kuma sakan kama kowace ne da abin da ta aikata to don mi an ka halice sammai to kaga wannan wanda bai fahimta sai a ce to a'a sai ka fahimci cewa a'a shi abu yana iya zamantowa yana da illa daban-daban yana da illa daban-daban an gane ko illolin da suke sawa a yi abu suna zamantowa suna da yawa ko kuma akwai illa babba karkashinta akwai illoli daban-daban daban-daban daban yanzu misali idan muka zo muka ɗauki misali game da abin da ya shafi saukar da alkur'ani ai ba illa guda aka faɗa ba an saukar da shi don a karanta shi an gane ko wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth sannan an saukar da shi dan saboda a karanta shi har yanzu dai kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilayk an saukar da shi dan ayi hukunci da shi inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah an saukar da shi dan a bayyana shi a bayyana lafuzan sa a bayyana ma'anar sa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sannan dan ayi tunani wala allahum yatafakkarun an saukar da shi dan ayi tadabburin ayoyin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab dan ma'abuta hankula su wasu an sabkar da shi dan saboda a isar da sako wa uhiya ilay ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha dan ai gargadi da shi dan ai bushara kuma da shi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana an sabkar da shi dan a tabbatar da tauhidi hadha balagun linnas wa liyunzaru bihi wa liya'lam ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yadhakkara ulul albab an sabkar da shi don a fitar da mutane daga cikin duffai na kafirci da shirka da sabo zuwa ga hasken imani wato alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid an sabkar da shi dan aw astufa inma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun gashi nan dai illoli daban-daban na sabkar da alqur'ani an sabkar da shi ba dan a wahala ba taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba mu saukar maka da shi ba don ka wahala kenan don mi don saboda ka samu sauki na rayuwa ka samu sauki irin na addini na natsuwa ta zuciya da imani ba wai irin wanga sauki ba na mutum ya ci dukiyar mutane ya zalunce su ya yi mummunan karko to wannan ya kamata ɗalibai ilimi kenan sai su gane cewa da an ka ce an halicci sammai da ƙasai don a jarrabe mu a'a domin an halicce su ne saboda mu mu zauna mu samu wurin da zamu ibada to amma kuma an halicce su don gaskiya saboda tauhidi Allah halicce su sannan an halicce su don a saka mako wace rai saboda inda baka zo duniyar baka zauna kan rayu kai yi ibada ko ka saba ma Allah to kuma ya zanta akai ka inda za a yi maka hisabi Allah ya kaddara sai an zo a nan duniya an yi aikin sannan za a je a yi sakamako dan haka waɗannan ba su ci karo da juna ba dan haka misali an kace Allah ya halicce mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicce mu ba sai don ibada a to shikenan in kace ibada ko ko kace sai don tauhidi ko don sallah ko don azumi ko don zakka ko don mu yi masa biyayya duk dai karshe zaka iske lafazin ibada ya shafi dukkan waɗannan abubuwa domin ibada ta shafi tauhidi ta shafi sallah ta shafi azumi ta shafi zakka in kana da hali ta shafi kaza ta komai ya shiga ciki don haka irin wannan ba kuskure bane kada wani ɗalibin ilimi ya fake ko kuma wani za mu ce wani mugu ya fake ce to an ce can kaza can kaza can kaza eh ya kamata ka san yadda ake haɗi ma'ana ta wato nasu ka hadda ake hada ma'ana ta nasoshi kada ka je wani ya zo ya buga maka nan ya buga maka nan ya ce to nan kaza nan kaza nan kaza nan kaza saboda uslubi ne wanda musamman yanzu ana kokarin a kawo shakka game da sha'ani wato wato na alqur'ani a nuna ma musulmi akwai kuskure cikin alqur'ani shikenan in ko an ka nuna akwai kuskure cikin qur'ani kenan kaga sai a karatar da qur'ani da an karatar da qur'ani kuma shikenan an ciri wato tike na zuwa wutar jahannama Allah kai mu na tsari to wannan shi dai ne ina ganin abin da ya kamata in ƙara a ƙarƙashin wato wannan matsala ɗin malin ya ce to fa in ƙila idan aka ce eh afwan kafin mu je liyabluwa kuma ayyukum ahsanu amala Allah ya jarrabe ku mafi kyawun aiki malamai suka ce to na Allah bai ce liyabluwa kuma ayyukum aktharu amala ba wani ne fi yawan aiki saboda ba yawan aiki Allah yake bukata ba a'a aiki in dai in dai bai da kyau to kuma yawansa bai da amfani amma in yana da kyau to yayi yawa din shi yasa yake li yablukum ayyukum ahsanu amala mafi kyawun aiki to shi kuma aiki kafin yayi kyawu sai ya hada abubuwa guda biyu ya zama to an yi shi akan ikhlasi an gane ko aswab aswabuhu da akhlasuhu wato aiki wanda an kai akan niyya kyakkyawa don Allah da ikhlasi ba tare da shirka ba kuma to sai zamanto yana da kyau sannan kuma ya zamanto daidai ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan fahimta kuma ta magabata da abinda an kai istinbati karkashin alqur'ani da sunna ingantatta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin shi ilimin shari'a to wannan shine abinda ake kira aiki ahsanu amala amma aikin da babu ikhlasi cikin shi ko da an yi irin yadda Allah ya ce a yi to irin aikin na munafikai munafikai suna sallah amma sallah Allah ce ai amma ba ba su kyakkyawan niyya wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila to kuma idan mutun yayi aiki wato da ikhlasi amma bai yi irin yadda shari'a ta ce ba to yayi koyi da kristoci su da suke yin ibada wadda Allah bai dora musu ita ba wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah to wannan kenan eh wannan shine abin da nake so in kara a gurguje wallahu ta'ala a'lam To, a mas'ala sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 445 a cikin suratu Hud a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa da'iqun bihi sadruka wa lam yaqul wa dayyiqun da larabci sai a ce dayyiq min daqa yadiqu sai a ce dayyiq an gane ko wa dayyiq malam ya ce to kulna za mu ce liyadulla ala anna dhiqahu aridun ghairu thabit dan a nuna cewa wato in an ce dha'iq shine ismul fa'il fa'il in an ce dayyiq shi kuma fa'il sai zama to wato siga ce ta mubalaga wato ya zama to mubalaga an kai to ya kamata a ka mubalaga amma sai an ka kawo mi sai an ka kawo ismul fa'il wanda yake nuna cewa bai kai wancan karfi ba malam yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana afsahan nasi sadran yafi kowa yalwar kirji an gane ko alam nashrah laka sadrak wa nadhiruhu qawluka fa irin wannan kuma maganar ka kace zaidun sa'idun zaidun sa'idun shugaba ne an ce sa'idun shugaba daga sada yasudu ne ismul fa'il wa ja'idun ja'idun kuma mai kyauta ne daga jada ya judu ne an gane ko mai kyauta ne fa idza aratta wasfahu bi siyada in kana son ka sifanta shi wato da shugabanci wal jud da kuma karamci yawan kyauta as-sabitataini waɗanda sun tabbata al-mustaqirraini waɗanda sun ka tabbata qulta zaka ce zaidun sayyidun zaidun ya tabbata shugaba ko ko jawadun ya tabbata a matsayin mai yawan kyauta kaza qala zamakhshari malin yace zamakhshari haka ya faɗa mai littafin alkashaf don da muke aki da sai ta mu'tazila ne amma wajen fagen lugha da balaga ta alqur'ani ana samun wato yana kawo ra'ayuka masu ƙarfi kwarai da gaske wanda suna da wato muhimmanci to dan haka kuma ibnu hajar al-asqalani yayi takhrijin ahadith kin da sun ka shigo ciki al-kafi shaf fi takhrij ahadith al-kashaf to wannan kenan to kenan sai zamanto shi dayyiq ya zamanto kenan siga ce ta mubalaga ba a kawo ta ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa kirjin sa ya abin nan tunda Allah ne ce alam nashrah laka sadrak an gane ko wanda kuma yake nuna shi annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba an kai alam nashrah laka sadrak ba tare da sai ya abin nan ba annabi Ibrahim ya ce abin nan wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara abin da yake nuna cewa cikin ma ulul azmi na rusul shine shugaban annabawa da nasoshi na alqur'ani to wannan shi ne abinda malam ya kawo to sannan kuma wadansu daga cikin malamai suka ce wada'iqun bihi sadruk domin aya tana zancen fala'allaka talikum ba'da ma yuha ilaik shin yanzu zaka bar sashen abinda aka maka wahayi wada'iqun bihi sadruka kuma kirjinka yana kunci an ya qulu la unzila alaihi kans suna cewa me yasa ba a saukan mishi da taska ta arziki ba aw ja'a ma'ahu malak ko kuma mala'iki yazo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ne ya turo shi yanayin kunci akan wannan sai waɗansu malamai suka ce nan da'iqun tana nuna sifatu tajaddud kamar abu ne wanda ko sifatul huduth abin yana ga faruwa in an ce dayyukun abu ya faru har ya tabbata in an ce da'iqun abin ne wanda yake yanzu ne yake faruwa amma tana yiwa ya gushi baya nan sai ka bambanta tsakankanin su shi yasa sai ya zamanto dukkan fi'ili wanda ya zamanto kamar fariha yafrahu sai a ce farihun farihun nan ya tabbata farihun kuma ana nufin abin yana faruwa to sai ka bambanta tsakanin su duk fi'ilai waɗanda suke da fi'ili na fa'il wato ismul fa'il na zakuwa akan fa'il in kaga an ka ismul fa'il ana nuna wato alhuduth abin yana nan ga wato faruwa to wannan shi dai ne abin da malam ya kawo wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu la unzila alayhi kanzun أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل to ‘yan uwa musulmi wannan ina ganin ita ce mas'ala ta ƙarshe saboda lokaci ya matsu kwarai da gaske ba za mu samu ƙara wata mas'ala ba sai dai mu yi haƙuri zuwa darasinmu na gaba insha Allahu ta'ala za mu ɗora a kan inda muka tsaya abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته